وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ba Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan dare na asabar 22 ga watan jumada al-akhirah hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga sha uku ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci ne wuce mun tsaya kan aya ta ɗari da sittin da biyu a cikin suratul araf a yau za mu ci gaba a kan aya ta ɗari da sittin da uku a cikin ita sura sinita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
الله مدوكين سركي yana ci gaba da labarta mamu labarin banu isra'il yahudiyawa da yadda suka kasance tare da annabi musa alaihi salam da kuma yadda rayuwarsu ta kasance Allah ke ce ma annabi was'alhum kai ma'aikin Allah ka tambayi Yahudu wanda suke zamaninka. Labarin wani abu da ya faru daga kakanninsu, wasu alhum ka tambaye su, an ilkaryatin lati kana hazirat al-bahri ka tambaye su labarin wani gari wanda ke kusa ga teku. إذ يعدون في السبت lokacin da suka kasance suna ƙetare iyaka ta Allah fi sabti a rana ta asabar idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an lokacin da aka hana su su yi farautar kifi ranar asabar to da Allah ya nufi jaraba su idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an lokacin da suke hutu ranar asabar kuma an hana su su kama kifi a wannan rana ta'tihim hitanu shur'an sai kifayen su su ranka zo masu da yawa a fili ga su suna gani wa yau ba la yasbituna la ta'tihim ranar da ba ranar asabar ba ba ranar da aka hana su kama kifi ba la ta'tihim wannan kifayen ba su zo musu kadalika Allah yace yanda muka labarta ma dinnan nabluhum muke jarabta su bima kanu yafsukun saboda lalacewa da fita daga da'a da Allah da suka yi. Was'alhum da tambaye su, anil karya, shi tambaya a larabci tana zuwa kashi biyu ne, tambaya don neman sani, tambaya don a tabbatar maka da abin da ka sani na sani. Tambaya ta neman sani shi ne abin da baka sani baka tambaye shi. Tambaya ta tafiyar shi ne abin da ka sani, ka san na sani a jika gabacinka. To, anan annabi wace ya yi, wace ce Allah ya umarci annabi ya masu. labari ya riga ya zama annabi Allah ya riga ya mushi wahayi cewa akwai wannan alƙarya wadda ta kasance akan irin wannan hali kenan was'alhum ka tambaye su dan su tabbatar maka da abin da Allah ya maka wahayi zuwa gare shi annabi bai nan aka yi wannan yana nuna mu'jiza ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ba da labari na abu wanda bai nan aka yi shi kamar yadda zai ba da labarin wani abu wanda yake fake bai wurin aka yi ko da zamanci kamar kuma yadda zai ba da labari na abin da zai zo nan gaba wanda annabi bayan ya rasu ne al'amuran za su iya su tabbata a gane su a fili kamar yadda ya labarta mamu ababe da yawa wanda za su faruwa ranar tashin alfiya Allah madaukakin sarki ya yaye wa annabi gaibobi wannan gaibi na abin da aka yi bainan a zamanin mawi da gaibi na zamanin da zai zo da gaibi wanda yake na wuri wanda bai nan aka yi akwai abin da ke sha makanci na ya san abu a nan Allah ya yaye ma annabi gaibi na baya wanda baya nan aka yi abu kuma annabi ya zo ya bada labarin shi kuma ya zamo daidai da abin da ke cikin littattafansu wasu alhum ka tambaye su su yahudu عن القرية التي كانت حاضرة البحر أكن شأن القرية نم أنا نفهم عن أهل القرية واسألهم عن أهل القرية كتنبيز دك شأن ما أبوتا القرية أي ومتانا نوان أبن يفعل بسوء ai su mutanen ne ake magana a kansu ba gidajensu ba ba ita alƙaryar ba to anan suna ce mashi almajinsu bil hasti su malaman balaga kenan a larabci ya halitta irin wannan in aka shafe mudaf ana aje mudaf ilayhi a wurin shi ko ‘yan uwa na Yusuf alaihi salam, Allah ci waye, wasalir karyatar da su ikwata Yusuf ɗin suke cewa wasalir karyatar da kunna fiha wal'airar da ke akabanna fiha wa ina da sabikun. Ka tambayi wasalir karya, ka tambayi ita wannan alkarya. Kenan ana nufin wasal ahlal karya. ana iya in abu yana zaune a wuri a ce a tambayi wurin ana nufin wanda ya zauna a wurin kenan nan ana nufin ahlul qarya to wannan malaman balaga suna ce mashi almajasu bil hasbi yin majazi da shafe wani abu malaman usulul fiqh suna ce mashi dilalatu qidha ya zama da akwai wani abin da aka shafi a jumla wanda ba a iya fahimtar jumla daidai sai da wannan abin wanda aka shafi wasu suka ce a abin da ake nufi a nan usulubi ne da larabci wasu alil karya ai ahlal karya waɗanda suke ma'abuta wannan gari dukkan malaman tafsiri sun tafi akan cewa abinda ake nufi nan ahlul qarya ake nufi ba ana nufin a tambayi garin ba na suratul yusuf kenan sai dai al-imam shaukani shi kadai naga ya ce ana iya daukar shi ala haqiqati was'alil qarya ai ku tambayi shi garin ginin garin zai iya ba ku labari tunda shi annabi ne kai yaqub alayhi salam tambayi garin ko ginin ka tambaya ai kai annabi ne ta hanyar mu'jiza shi wannan garin zai ba ka labari amma dukkan sauran mufassirun sun ce nan ana tsadarta ahla alƙarya kenan ka tambayi yan garin sai aka shafe mudafun sai aka aje mudafun ilayhi a wurin shi wannan usulubi ne da larabci wa ma yali al-mudafa ya'ti khalafan anhu fil i'rab ila ma tafifa wasanhum ka tambaye su عن القرية التي كانت حاضرة البحر daga labari na ma'abota wannan alƙarya allati kanat hadiratan bahri wadda take kusa ga teku wannan alƙarya malaman tafsiri sun yi ta bayani akan wace alƙarya ce wasu suka ce aila ita ce wannan alƙarya wasu suka ce madiyan ita ce alƙarya wasu suka ce sa'in na madiyan ita ce alƙarya al'imamu ibn jibril al-babari ya ce dukkan wannan yana ɗauka saboda dukkan wannan alƙaryo dukkansu suna bakin teku ne yace shi kuma Allah madaukakin sarki cewa ya anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr tambaye su akan mutanen alqarya wanda ita wannan alqarya kanat hadirat al-bahr ta zamo tana kusan teku tana bakin teku yace kenan dukkan wannan alqaryu suna bakin teku ne Allah kuma bai faɗi cewa wace ce daga cikin wannan alƙalin ba. Sai ya aje ka'ida mai mahimmanci. Cewa tun da Allah maɗaukakin sarki bai ba da labarin wace ce daga cikin waɗannan ba. Ba ka zauwa ka ce ga abin da ake nufi, kai kuma ba wahayi ake maka ba. Allah kuma bai faɗa ba, ma'aikin Allah bai faɗa ba. wannan in zan karanta shi wajen tafsiri na ibnu kathir ibnu jarir al-tabari zaka ga baitin kare magana akan me da me aka ce akan alqariyu yace dukkan suna dauka kuma baka da wata dama wanda zaka ce ma abinda ake nufi alqariya wanda ce saboda Allah bai fitta bai ce wanda ce wannan yana nuna maka fa'ida a wajen abin da ba a sani ba fa'ida wajen abin da yake gaibi kuma Allah bai ba da labari da shi ba, annabi bai ba da labari da shi ba, shi ne a tsaya inda Allah da maɗaiki suka tsaya. Kakkai wani lalabana da ne ka faɗi wani abin da ba shi ba ne, tare da usulubi na tabbas. Wasu ma'an alƙaryatin lati kanat hadiratan bahri idh ya'duna fi sabti ka tambaye su akan wannan akan wannan mutane na wannan alƙarya ib ya'duna fi sabti lokacin da suke ketare iyaka fi sabti cikin sha'anin rana ta asabar ya'duna suke ketare iyaka Allah ya ce wasu kasu kama kifi wannan rana sai suka ketare iyaka al'adu hatta gudu da ake ce mashi adu saboda inda kake kake tsallakawa to dukkan wanda ya shiga abinda ba hakkin shi ba ana ce mashi al-murtadi id ya'duna fi sabti lokacin da suke ketare inda Allah ya dakatar da su fi sabti cikin sha'adan rana ta asabar as-sabtu shine rana ta asabar asabtu yawmun ubida wasubtu wasibtu na'lun ha humida wasubtu nabatun wujida bima'malin aw sabsabi kinan asabtu rana ce wadda wasu mutane sun bauta mata ko ƙohe da an san ka wasibtu na'lun kumida takalma wanda suke na fata wanda aka jimi ba su da gashi ana tabbata sibt dan haka annabi ke cewa ya sa'ika siddiyataini alqasiddiyata to sibt kuma shine wani ganye ne kinan ranar asabar wannan rana ita ce rana ta yahudu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sun rigaye mu su ahlul kitabi amma mu Allah ya madace lalabe ake na ranar juma'a sai yahudu suka tafki yawmal sabt sai nasara suka tafki yawmal ahad sai Allah madaukakin sarki ya mamu katari da rana ta juma'a ita kuma ranar juma'a ita ce fiyayyen rana daga cikin usbuwa yau masabt shar'u na a wancan lokacin an hana su kama kifi a wannan rana me suka yi sai suka yi aiki da dabara mu al'umma na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam an hana mu azumtar ita wannan rana ita kadai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tasumu yawm as-sardi illa fi mafturid alaikum kakku azumci rana ta asabar illa fi mafturid alaikum sai dai azumi wanda yake na tilas فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء إنما إن تنينكو بيسا ما أبن دريسا أباكي با sai bawa na inabi to ya sa shi ya tauna don ya karye azumin shi yau masabti ne ka a azumce shi ana nufin shi kaɗai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarda matar shi tana azumi ranar juma'a yace asumti amas qalat la kin yi azumi jiya kina alhamis da jiya atasumi na gadan zaki azumi a gobe ta ce a ya ce fa afdari ki karya wannan azumi annabi da ya ce atasumi na gadan yaqinan ba wani abin da ke bi ke marana juma'a sai ranar asabar kenan lazimu qawli shari' ka qawli yanzu nan da ake dan adam ne yace kin yi azumi jiya ana rana ta juma'a tace a yace zaki a gobe tace a'a sai mu ce yana yiwa ya manta cewa gobe fa yau masabti amma Allah da ma'aiki lazimu qawli shari'i ta qawli amma mu wanda muke ba Allah ba ba ma'aiki ba lazim lazimul qawli laysa bil qawli abinda magana za ta badawa to bai nuna maganarci in ba haka ba wasu mutane ababen da suke furtawa a bakunansu kafirci ne amma dilalatil kitab da ke nuna haka in aka kalli abin da magana shi ke badawa haka za ta bata to in mutum ya faɗi wata magana wadda tana ba da wani abu ba a ɗaukar shi a matsayin yayi magana wannan ka'ida ce wajen aqida ya zama wajibi mutane su karance ta in mutum ya faɗi wani abu bai ce kafiri bane amma wannan abin da ya faɗa yana ba da kafirci to lazimul lazimul qawli laysa bil qawli al-imam ibn al-qayyim yace sai dai lazimu qawli shari'i kal qawl in ya zama da mai shari'a Allah ko ma'aiki ya faɗi wani abu wanda zai bada wani abu to wannan kamar ya faɗi haka ɗin ne da annabi ya ce aka sumi na kadan za ki yi azumi gobe ta ce la ba za ta yi ba kaga gobe an yau sabti kenan wannan sai ya nuna in aka yi azumi na ranar juma'a ta dawo tare da wata rana kamun ranar juma'a ya hadatta in aka yi azumin ranar juma'a tare da wata rana bayan ta wanda ke bi ke mata shi ma wannan azumi ya yi haka ranar sabti yau masabti kenan in aka tashi ana iya haɗa ta da wata rana ko da juma'a ko a haɗa ta da lahadi amma a azumce ta ita kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada don haka ababe waɗanda suke faruwa wani lokaci azumi na arafa ya zo ya yi daidai da ranar asabar wani lokaci azumi na ashura ya zo sai daidai da ranar asabar kuma mutum bai sani ya yi azumi biyu ya haɗa kwana biyu yana yi to a wannan lokaci shi ne malamai suke ta saɓani ƙafa za a yi a wannan lokaci in kana sauraron maganganu masu magana malamai masu magana suka yi mamakin malami ina hankali shi tafi wani malamin sai ya ce maka ni ranar arafa na asumta ba ranar asabar ba to aka maka rahu wanda menene bambancin shi da wanda ya ce kai ranar asabar ka azumta ba ranar arafa ba duka ɗaya ne yau masabti na ta sumu yau masabti illa fi mafuri da alaiku wannan yau masabti an hana saumu yau mu arafa ga ladashi in kai malami ka zo ka ce a'a ni ranar arafa na ƙasunta ba ranar asabar ba shi wannan mai hana ranar asabar shi kaɗai in ya ce maka ranar asabar ka azumta ba ranar arafa dukka dai sakamakon magana iri ne amma da za ka ja baya ko ka koma ka kalli matsala usuliyan azumin arafa dilla da da aka bashi mustahabbi ne tare da zunubin da zai karkare da shekara mustahabbi ne wannan kuma da annabi ya ce kakku azumci ranar asabar sai azumi na farilla wannan an hana haram saboda me annabi da ya kara karfafa wannan haramcin sai ce in ɗayan ku bai samu abin da zai tauna ba sai kwarfa na na inabi bawa na itin inabi falyan babbo kaga an hana azumin rama sabti kuma an yi umarni da isbar hani yufidu ta'lim umarni yufidu wujub kaga da hani da wajabti duk sun tabbata cikin wannan kinan in ka taka abin da aka hana ka laifi zaka wancan kuma in ka bar abin da aka yi umarni da shi istibaban ba za ka yi laifi ba zai zamo ka bar abin da an so ka yi shi to don haka in ka tsara da wajen malaman usulul fiqh in abu yana fa'idantar da haramci wannan yana fa'idantar da halalci ko istihbar tabbas ana aiki da haramcin nan ne a bar shi idan ikhtalafa al-hadir wal mubih malaman usulul fiqh jiwa suka yi a gabatar da abin da ya hana din akan wanda ya ce a yi wannan ka'ida ce tabbas wajen malaman usulul fiqh to dan haka in annan abu ya faru duk wanda yake wayayye wajen shari'a ya kokari ya azumci rana guda biyu ya azumci kamun rana da kuma ita rana sawa'an azumi ne na arafa ko kuma azumi ne wanda yake na ashura dan ya kubuta daga cikin wannan matsala wanda ake ciki wanda take mai girma mafiya yawan masu cewa kai azumci kayanka suna maili ne ga aqifa saboda yawan ladar da suka ji na azumin yawan arafa amma in za ka shigo wajen dalilai na ilimi da za ka gane cewa ba su ka komi ba don haka wannan shi ne yau masabt su waɗannan mutane kuma mai Allah ya masu mu ba a hana mu kama kifi ranar asabar don har yanzu akwai waɗansu mutanen da suke tunanin kama kifi ranar asabar bai halitta ba ga al'umma na annabi sallallahu alaihi wasallam a'a mu shari'a mu ba ta hana mu kama kifi kowace rana ba wannan shar'u man qablana dan haka ya halitta a kama kifi a kowace rana amma su ne aka hana lokacin da kuma Allah ya hana su sai suka yi wata dabara ta daban shine su makifin rani ya kwararo in ya kwararo saboda abin da Allah ya jarabce su su shi ne wannan kifi yana zuwa ranar da aka hana su kama kifi sai suka yi masu wani rana wata irin ta gangarawa ranar juma'a sai ya gangaro a ranar asabar sai ya taho da yawa sai su mai rami rinka sulalowa kenan ranar lahadi za su iya su farauci wannan kifin sai su zo su farauce shi kenan sun yi wata dabara ta daban to su ne Allah ke labarta musu mamu me ya faru da su da suka aikata wannan dabara wadda za ta sa su keta abin da Allah ya hana su su aikata shi إذ تأتيهم حيتانهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر iz ya'duna fi sabti lokacin da suke wuce iyaka suke ketare abin da Allah ya dakatar da su gare su shine kamun kifira da kasa ya'duna fi sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an sai kifaye su rinka zo zo masu yawma sabtihim ranar hutun su ranar da ba su aiki ita ce ranar asabar din shur'an ga su a fili a zahiri suna kada saman ruwa ko kuma shurra'an din nan an ce ga fili ba harafin da ta suna kane shurra'an aka ce za su rinka zuwa ta kowace hanya kamar yadda shari hanyoyi ake ce masa shari kenan kifayen ta ko ina za su fito wa yawma la yasbituna la ta'ti ranar da kuma ba su girmama asabar ba ranar asabar ba kenan ko ranar da ba su hutu ranar asabar la ta'tihim wannan kifayen ba su zo musu kadhalika na badawo Allah yake haka muka jarabta su bima kanu yafsukun saboda lalacewa da suka yi su garin da fita daga da'a ga Allah al-fisqu fisqu shi ne abin ya fito daga abu gyada da za ka buɗa ta ta fito sai a ce fasa fatin raƙawa ita wannan abu ta fito kenan dukkan mutumin da Allah ya ce ga inda za ka tsayawa sai ka fita daga inda Allah ya ce ka fita ana ce maka fasik kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ya ce haka muka jarabce su bima kanu yafsukun saboda lalaci da suka kasance suna yi malamai suka ce wannan ke nuna in mutum ya zama da ya bar Allah to dukkan jarabawa kawai za su ta zunka zo mashi bala'i da musiba da rashin kwanciyar hankali zai rinka zo mashi ɗaya bayan ɗaya. Allah da yake na bulohu sai yadda yi sanadiyyar jarabawa da ya masu. Na bulohu sai ce bi ma kanu ya su kone saboda kasancewa da suke suna fita daga da'a ta Allah. Gidan in kana son sa'ada ka rayu a wannan duniya kana cikin jin daɗi kwanciyar hankali ba abin da ke damunka to kama Allah wannan shi ne Allah ya ce faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi shari'a ta to ba zai bata ba wala yashqa ba zai tsiya ta ba wa man a'rada an dhikri duk wanda ya bujire ma shari'a ta inji Allah fa inna lahu ma'ishatan banka zai zamo yana da rayuwa wadda take mai kunci to da haka kuma duk wanda ya kama Allah zai samu rayuwa ta kwanciyar hankali ko da ka kashi bai da komai ko da kana ganin shi gaya mabukaci ne amma za ka ga Allah ya bashi kwanciyar hankali babu amman kamar akwai to kuma wanda ya bujire ba Allah shi ko da akwai din wani lokaci za ka zo ka tarda sai ya rinka shan magani zai sai rinka samun bacci ga kankaɗe ɗan gida komi ya haɓa ciki amma sai ya sha magani ya bacci in ya zo kun hito sai ka da mai gajin shi yana nasa ne shi sa'id wannan ɗan abin da zai samu na ɗan bargo ga titi ya lulluɓa da rabi rabi jikin na yayewa shi kawai haka ta gare shi ya isa mashi kai kuma mai tiƙe ɗan gidan saboda baka bi Allah ba Allah ya jarabce ka tashin hankali da zo maka tanan da tanan da tanan da tanan hayaniya abu kaza an rasa shi abu kaza ya faru abu kaza kake nema anya ka zo same shi ya hana ka bacci sai ka zo ka tartar da gadin ka ga yanan yana da sare to dan haka bin Allah shi ke sa mutum ya samu kwanciyar hankali kuma Allah ya bude mashi har duniya kan gare ma Allah shi ke sa mutum ya shiga cikin mugun abu da rashin kwanciyar hankali ko da ta duniya ta karu ta wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda duniya ta zamo ita ce ya sa gaba Allah madaukakin sarki zai rinka watsa da al'amarin shi sannan ƙasa mai talauci gaba gare shi kuma duniyar da yake haukan nema ya bar Allah saboda ita ba zai samu komi ba sai abin da Allah ya karanta shi amma wanda ya zama lahira ce kuma abin neman shi Allah madaukakin sarki zai tattaro mai al'amuran shi ba wahala yake sha ba sai a ga yana samun kuɗi ba damun kanshi yake yi ba sai Allah ya rika turo mashi ko ni kana gani lafiya ɗan kasuwa wanda ke gefe shi sai karkawa sun koma ɗan kallo tsaf wani da ketare wasu ya zo sai wurin su zai tsaya kuma duniyar ta so mace ko bata so ba kuma Allah ya sa mishi wadata a soce shi ko dan kadan ya samu sai gode ma Allah lokacin sallah yayi bai tunanin ga masaya ta so su dan da bayan sai ya rufe je yi sallah sai masayan su ki zuwa sai lokacin da ya dawo daga sallah sai a zo da shi a saya kenan Allah madaukakin sarki yace إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم لوكة دا باسو هوتو بالانا أثبت أمني لا تأتيهم وأن كيف يباسو كذلك نبلوهم بما كان يفسقون haka muka jaraba su saboda lalaci da suka kasancewa suna yi fita daga da'a Allah suke yi Allah ya ce gabas su ce yamma shi ya zawo masu wannan bala'i wannan aya tana nuna mamu yin dubara don a sama ma Allah ga abin da ya kai wannan al'umma ta yahudu gare shi kamar yadda ayoyi wanda za su biyo wa za su ba da labarin me ya faru da su suka yi haka to haka duk wanda zai yi wata dabara dan ya saba ma Allah ya fita yayi hankali yanzu dubaru suna da yawa wanda balle ma wajen bangaren riba sun gane cewa musulmi suna son su ci halal akwai ƙofofi da yawa an buɗe ke na riba wanda za a cewa hannun jariri za ka saya kai ba ka ga abin da ka saya ba a ce ko da yaushe za a yi kasuwanci da abu kaza ya rinka kawo maka abu kaza kai baka ga abin da ka saya din ba baka ga mai kasuwancin ba baka san me aka samu ba wasu ma su ce wani roƙo ne zaka sai to dukkan su wannan hiyar ne na akai ma abin da Allah madaukakin sarki bai so haramun ne ku diba waɗannan da sai wannan dabarar abin da zai biyo musu baya akwai iyal wanda shari'a ta yarda da su ana iya kaiwa ga abin da ake so da irin wannan hila da lokacin da annabin Allah ayyub ya kamu da rashin lafiya a ƙarshe akwai abin da ya faru ga matar shi wanda ya nuna cewa zai mata bulala gare wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa faqud bi yadika dhifran fadrib bihi wa la tahnab inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab samu tsumagiya guda ɗari ɗaure ka bige ta da su shi na yaki kun ji labarin wannan mutumin da ke zamanin maɗaiki mara lafiya ko mara lafiya ne ko daga kan shi bige suka ce fata ce akan kashi in larabawa suka ce jildun ala hafi ya duk namanka ya kare da ɗaya yana kwancan nan fa wata yarinya ta shigo ni ya kawo ta Allahu alam yana kwancan nan yayi zinarinta wannan ke nuna maka mugun abin sakaci da keɓantuwa da mace ko da ƙur'ani da koya ko me za a yi لا يأمنن على النساء أخ آخر ما في النساء على الرجال أمين ما في الرجال على النساء أمين كأيا يأمن تيما ماتي تأمن تيما ولو تأكا ماتي ماذا با ونوان ديكي أمن تجيغ ماتي إن الأمين وإن تعفف جهده شيء أمن تتركونا يعني مكامة كيما جوكو قريش لابد أن بنظرة سيكون ko da da ɗin ƙarewa ne sai ya haɗe ke wannan ba wani alaƙace ke ɗagawa mai yi ta shigo wajen shi yi zina da ita aka zo aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da shi ya ce ai annabi muna ganin cewa in aka ɗauko shi kamun a kawo shi nan ma zai iya mutuwa ka gani ko to a ƙarshe dai annabi ya ce a samu bulala guda tsumagiya su ma a yi musu wannan daurin a bige su kaga wannan dubara ce akwai lokacin da annabin Allah Sulaiman wata mace ta zo ta aje ɗanta wata ta zo ta ɗauki ɗan aka yi aka yi ga mai ɗa ta haƙiƙa ga ɓarauniya ta ce ai nauni wannan ta ce nauni wannan ta ce nauni annabin Allah Suleiman dan Allah madaukakin sarki ya ce wa kullum ataina hukman wa ilma da shi da baban shi Allah madaukakin sarki ya ba su hukunci rabe tsatsaniya tsakanin mutane wa maslal khifa annabi Suleiman ya ga ana jayayya ga waccan ta ce anta ne wannan ta ce ɗanta ne yace ku kawo mani fuka a raba shi biyu ana kawowa a ɗaga sai mai ɗantace nata ne na bar mata daga nan annabi Sulaiman ya san cewa wanda ta bari din ne ita ce ɗanta saboda ba ta san ka kashe mata ta to dukkan waɗannan yana daga cikin hiyar wanda suke shari'a ta yarda da irin wannan dubaru wanda mutum zai iya kaiwa ga wasu abubuwa wanda yake son ya cimmawa amma duk wani abu wanda zai zama zai kai zuwa ga harawa to yin dubara dan a kai zuwa haram wannan yin dubara kanta haramun ce al-imamu ibn al-qayyim yana da babi na daban wanda ya hidda na dubaru wajen fuqaha da sauransu wannan lokaci bai dauka ai bayan wasu abubuwa daga ciki kenan su sun yi dubaru na su kai ma abu wanda yake na haram da abin da Allah ya masu sannan cikin wannan aya ana daukan kusanto da abu wanda yake na haram kusa da mutum shi ma kanshi yana daga bala'i in Allah ya so ya jarabci mutum zai kawo mashi abin haramun din ma wanda ke nesa zai tsoro mashi kusa in Allah ya so mutum da alkhairi haramun din sai nisantar da ita da gare shi to babban mugun abu da muka samu a wannan zamani shine kawo maka haram kusa gare ka a da in za ka je ku yi riba da mutum za mu je mai gulma mata gulma su ma mazan sai suka shiga ciki in za ka je ka yi da mutum za ka fara tunanin in ne ce yake kudin taksi ta kaka za ka kai kitse wajen shi in ma akwai sanyi ka ji za ka bugu da sanyi sai ka ki zuwa in za mu da rana ne ka ji akwai rana sai ka ki zuwa ko dai kudin taxi su hana ka zuwa ko yanayi da ake ciki ya hana ka zuwa ko kasala kiuya ta hana ka tashi ka je a yi filan wani ga magana tana cizon ka kamar yadda hausawa ke cewa a je kai ka ji abin da ya faru ga wani ke kin ji abin da ya faru ga wance to da kin tuna da kudin mota kin tuna ga zafin ko ga sanyi ko menene sai kawai ka fasa sai kai kwancinka wannan laifi ya biya wuce to amma yanzu wannan waya wata Allah ya ba mutane ta hannunsu dan da nan kana zanne kan gado sai ma an yi maka shayi in kana son kai mai shan shayi in abin shayi yana gefanka sannan sai ka azama tashin kai wanda kake so sannan ka yi kwanci ka rinka ɗiban laifi ya za kawai za ka sa tattarin da isar da sako don haka falataktu bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tara wannan tafin hannu naka kakka yarda ka rubuta wani abu sai wanda abinda tun kaga shi ranar tashin alkiyama zai faranta maka da rai wasu larabawa fadilatar nasu yi suke rubutawa ababe daban-daban wani ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada su suna da kula da kyau zai rubuta wani abu wanda ke tsawatar da shi daga saba ma Allah akan abin da yake caca wanda ke gaba gare shi fadilatar da kowa ya ce ko wani abu haka ittaqillaha haythu ma kunt zai iya rubuta shi haka zai iya rubuta inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula ta man yanzu dukkan waɗanda suka zo kusa gare ka masu kallon abu wanda yake da banza da can suna zuwa sinema to in kana da bola kana da gemo in aka gane ka kaji gidan bidiyo ko gidan sinema kaga wani kallo ya koma sama ke wani daga nan gefen ka zai iya maka bidiyo don haka ko da ma baka tsoron Allah kana tsoron mutane to a yanzu in kaga dama zaka kalli abin da zaka kalla a cikin ɗakin ka ba wanda ke ganin ka sai Allah haka zaka zuwa kai abin da kaga dama kuma Allah ya dade da ganin ka kuma mala'iku suna rubuta irin wannan laifin kuma shine Allah ya fiqi annabi ya ba da labari a hadisi na sauban cewa akwai mutanen da za su zuwa da ayyuka manya-manya fara ranar tashin alkiyama ka san ka ga aiki ma na tashin alkiyama wani abin farin ciki ne wasu ayyukan na mutane sallar kana karewa inda ka yi ta tana ko daki guda ba ɗauka kanka saboda baka yi ta daidai ba ba dan Allah ta yi ba wasu abubuwa amma shi wannan wanda yake yin abin da bai dace ba shi kadai sai aikin nashi ya je lafira tili-tili kamar duwatsu farare sai Allah ya watsar da wannan aikin farare a shekar da shi annabi ya ce mutane ne yadda kuke tare da musuki musulmi da irin ku ya kudu na minan laifin kama ta kudu suna tashi sai sallar da dare kamar yadda kuke yi lakin na hum idan halo idan harimin lahin ta hakuka da jaji daga shi sai Allah to zai zama iblis a wannan lokacin duk abin da ya gada ma zai ya mai da Allah ahwadan nazari na ilai Allah shi ne duk wanda za su kallon shi ina girmama kallon da za su mishi sirkin shi ne abokin shi ne wanda yake girmamawa mutanen kirki ne dukkan yana girmama cewa suna gane shi ba zai yi ba in suna nan amma Allah yana gane shi a wajen shi ba bakin komai ba ne su irin wannan mugun abu ne kuma wanda Allah ya kawo mu kusa da shi kusa da mu kamar yadda Allah ya matso kifi ga waɗannan mutane ranar da aka hana su su kama kifin to haka Allah ya turo mu da dukkan bala'i a tafin hannunmu ta hanyar wannan wayoyi na don haka bakin tsiranka a yanzu bakin yadda kake daidaita sha'anin wayarka in amfanuwa ne na duniya da na lahira yadda kake ce ma wayarka a'a to bakin yadda za ka samu ci riba a rayuwarka ta duniya ke haka rayuwarka ta lahira yadda za ka ce ma wayarka a'a yadda za ka ci riba a rayuwarka ta lahira ke da ka saki al'amuranka na duniya su tafi al'amuranka na lahira ma su tafi gaba ɗaya dan haka Allah ya ce kadalika nabluhum haka muka jarraba su bima kanu yafsuqun saboda lalacewa fita daga da'a ta Allah ciki
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون
Allah madaukakin sarki yace wa iz qalat ummatun minhum lima ta'uduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida wa iz qalat ummatun minhum annabi kalabarta musu izkalat ummatun minhum lokacin da wasu jama'a daga cikinsu su waɗannan mutane suke ce ma waɗannan mutane waɗanda suke yi masu wa'azi lima ta'ibuna qauma illa hum mulikuhum dan me za ku rinka yi ma mutane wa'azi wanda Allah ne ya hana kai wanda kama kiji in suka keta alfarma ta wannan hani da Allah ya yi Allah ne zai halakar da su ya sa kuke bata lokaci ma na kuce ku wasu wa'azi lima ta'amuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadid Allah shi ne zai halakar da su gaba daya ko ko ya azabtar da su azaba wanda take mai radadi قالوا معذرة إلى ربكم sai Allah madaukakin tsaya sai su waɗannan masu nasiha suka ce a muna yin wannan ne ma'aziratan an karanta haka haka hafs ne karanta ma'aziratan sauran kura sa karanta ma'aziratun qalu ma'aziratan ila rabbihim ila rabbikum ai wannan wa'azi da muke masu ma'aziratan ila rabbikum muna yin shi ne saboda yanke hanzari wajen Allah Allah mu ne mun faɗa masu wa la'allahum yattaqun kuma yana yiwuwa ana kwaɗayin su ji tsoron Allah su bar abin da suke yi wa in qalat ummatun minhum lima ta'quna qauman illahu muhlikuhum kana ji wajen bangaren qauman illahu muhlikuhum sai ka ji an ce qauma millahu wanda ya gwamar koyan harfa sai ce to ina nun take dan me za a cewa qauma millahu ha ina nun take wannan an yi ma wannan tanwin na kauman aikata akwai wata nun wadda take danci tana fitowa ko to wannan nun din aikata sakina ne kauman sakina ce ko to wannan ahadin nan na lafzul jalala shi ma sakin ne sai aka samu iltiqa'u sakinaini a ƙa'ida in saki na niltaƙa ya firma sabak fa'in ya kulli nan fa hasu usta haƙa in sukuni guda biyu suka haɗu iksir masa baka fa'in ya kulli nan in ya zama wawo ne ko ya fa hasu usta haƙa ya cancanta a shafe shi to a nan ƙauman ya kace kamar shi kasra sai ka ce ƙauma millahu shi kenan shi yasa kake shi sai ka nemi ina nun take babu ita to ai da man wannan tanwi da man nuni tashi ai ba hito ba take ba to dan haka lima ta'uduna qauman illahu likuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida dan me kuke wasu wa'azi su waɗannan mutane ne wanda Allah zai halakar da su ko ya azabtar da su azaba wanda take mai tsanani wannan ya nuna maka mutane ne guda uku ga masu saƙo ga wanda ba su saƙo ga masu wa'azi akwai wanda suka hana saƙo akwai masu saƙo akwai ‘yan ba ruwanmu kenan wannan musa shi cikin kanmu don abin da zai biyo gaba ga masu saƙo an ce kasu kamun kifi ranar asabar suka yi ga masu wa'azi kakku yi saɓon nan saboda Allah ya hana ga wanda suka ce ma masu wa'azin ku kyale su mu dai ba ruwa Allah ne ya hana ga shi sun yi in Allah ya tashi Allah zai hallaka da su me yasa ba kuke fata lokacin ku wajen yi masu wa'azi قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا mutane wanda Allah madaukakin sarki zai azabtar da su zai halakar da su ko ya masu azaba wanda take mai raɗaɗin gaske hallakawa shine a halakar da su su mutu ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك لو كتند أنك يوسف يا رسول كنن هلك وأنا أكشمت أو نعذبهم عذابا شديدا ko Allah shi zai azabtar da su azaba mai raɗaɗi kenan wannan an nuna maka kashe mutum wani abu ne daban azabtar da shi wani abu ne daban haka suratun nan ta nuna lokacin da annabin Allah Sulaiman wata faƙada tsaira faƙada maliya na a alhuda-huda amkana min al-ga'ibi ya bincika tsuntsaye ya ce me yasa baka na alhuda-huda am kana min al-ghaibi sai ce la mu'adibannahu adaban shadid fake waye zan azabtar da shi azaba mai tsanani kaji azaba mai tsanani aw la azbahannahu ko in yanka shi kaji azaba daban kashewa daban mun ji kenan akwai bambanci tsakanin su ko menene natijar wannan magana da muke a yanzu shi ne a lokaci wanda yake akwai bayi shin bayi ana yi masu rajimo za a jefe su har mutuwa ko da sun taba aure malamai da suka tafi akan cewa su bayi ba a masu rajimo suka ce ai kaji Allah madaukakin sarki cewa ya fi idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-adab kenan suna da rabin abin da ake madada wanda ba bayi ba min al-azabi na daga azab kenan azaba kuma ba kashi bane to dan haka suka ce babu rajmu ga wanda suke bayi ko da sun taɓa yin aure saboda alkur'ani nuna yayi suna da rabin azaba azaba kuma ba kisa bace qawlan illahu mulikuhum ya sa muke musu wa'azi wanda mutane ne wanda Allah ya so zai halaka su ya kashe su aw mu'adibuhum azaban shadida ko kuma Allah madaukakin sarki shine zai musu azaba azaba wanda take mai tsananin gaske qalu ma'adiratan ila rabbikum qalu sai suka ce ma'adiratan ai muna gabatar da ma'azira nuqaddimu ma'aziratan ila rabbikum muna gabatar da yankan hanzari zuwa ga Allah madaukakin sarki wal'allahum yattaqun kuma yana yiwuwa su tsoraci Allah su kiyaye abin da Allah bai so wannan ma'aziratan ce qalu ma'aziratun ila rabbikum wannan qira'a ay hadhihi ma'aziratun ila rabbikum kenan sai zama khabar ne ne mubtada'in mahzuf قالوا معذرة إلى ربكم أي هذه وأن النصيحة بكي معذرة إلى ربكم أجي ينكب الزليل سوى بأن من أفك السركي ولعلهم يتقون كما ييو سسورة الله سكيا يأمن الله بيسوس برشي
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه
فلما نسوا ما ذكروا به الى سيد بسم الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين
Allah madaukakin sarki yace falamma nasu ma dhukkiru falamma nasu ma dhukkiru bihi haka ne na'am anjayna alladhina yanhauna 'anis lokacin da suka watsar da abin da aka wa'aztar da su shi anjayna alladhina yanhauna 'anis Allah yace sai muka tsiratar da waɗanda suke hani daga mummuna wa akhadna alladhina zalamu sai muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin da wata irin azaba ba'isin wadda ke mai muni bima kanu yafsukun saboda fita daga da'a Allah da suka yi falamma falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka bar suka manta mantawa irin ta bari nasiya shine mutum ya manta annisiyan shine abu ya fita daga hankalin mutum ya san yana tana da shi ya zama da abin nan ya fita daga sane shi daga tunawar shi sai a ce nasiyahu irin wannan shari'a ba ta kama mutum da shi النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيموا عليه ألا يا يافي مع الأمة إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ أبن متنجي دا أسكري والنسيان دا أبن متنجي دا منزوى وما استقيموا عليه دا أبن أكتيل استام متاني دا كتير الأمة دك الله يا يافي kenan in abu mantuwa ce irin na abu ya fita daga hankalin mutum Allah bai kama shi da shi amma akwai mantuwa a larabci wadda take da ma'ana ta bari yin banza da to shi ma ana ce mashi mantuwa dan wanda ya manta abu bari shi yake an gane ita mantuwa ita ce sa barin abu in na manta wayan nan sai in tafi in barta to sai aka ɗauki wannan aka bashi wannan ma'ana mutumin da ya bar abin da ya kamata a ce ya yi riko da shi abin da ya kamata a ce ya yi aiki da shi wannan barin shi da wannan abin halin shi irin halin mutumin da ma bai san da wannan abu ba ne ya manta da shi ya tafi ya bar shi saboda sanin shi da shi bai mashi amfani ba to don haka kenan mantuwa tana da zubowa bi ma'ana at-tark dan haka in ka zo wajen sha'ani na Allah madaukakin sarki kowa ya san Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana rabbuka nasiyan Allah madaukakin sarki bai zamo mai mantuwa ne ba. Allah bai mantuwa. Wa ma kana rabbuka nasiyan. Allah bai kasance yana yin mantuwa ba. To kuma sai ka ji Allah ya ce nasullaha fa nasiyahu. Kidan in ka buga tashi da mantuwa kace sun manta Allah ya manta da shi. to kaka za ka yi da cewa wa maka na rabbuka nasiyan Allah bai kasance yana mantuwa ba waɗanda ke ɗaukar hadisi su bige shi da hadisi ko su ɗauki hadisi su bige shi da aya in suna so za su iya ɗaukar ayan ma su bige ta da aya yanzu an ce wa maka na rabbuka nasiyan Allah bai kasance yana mantuwa ba nan kuma Allah ya ce nasu ma ba fa nasiyan sun manta da Allah Allah ya manta su to kaga wannan in ka san kaka ake fuskantar da nasosi sai ka fita bi salam ɗaya daga cikin fuskoki wanda ake daidaita tsakanin nafsi da nafsi shine ya zamo abinda aka ma hukuncin ba ɗaya bane ikhtilaful mawdu' wanda aka ba hukuncin ba ɗaya ba ne abinda aka kore ma Allah shine mantuwa wadda ke zuwa da rishin sanin abu bayan an san shi Allah bai sanin abu ya manta da shi wa ma kana rabbuka nasiyan nisyan wanda aka ce fanasiyahu wanda ke da ma'anan yin banza da mu ba hausawa ba ne za ka ce yana mana magana na manta da shi yayyu tunanin shi da kake ba wai magana ka manta da shi ba yayyu abin da kake gani gaban ka ba baka san yana gaban ka ba saboda tunanin shi saboda ya dauki hankalinka amma sai ka ce na manta da shi kai kuma baka manta da shi shi ke cikin tunaninka shi ke cikin hankalinka amma banza kai da shi to wannan ne siya wanda yake zai yi banza da abu wannan aka dangana ma Allah shi to ka gani aljiha munfakka abinda aka ba hukuncin ba iri ɗaya bane mantuwa wanda aka kore ma Allah wanda ke sa da ka san abu ka zo kuma baka san da shi ba da kana tuna da abu ya zama da baka tunana da shi Allah bai yi haka amma saboda baka da daraja ga Allah Allah ya banza da kai to irin mantawa wanda Bahaushe ke cewa ko na yi ban na manta da shi yana mana magana na manta da shi yana yi ta kira na manta da shi to irin wannan Allah yana yi ma wasu saboda ya wulakanta su saboda Allah madaukakin sarki yana cewa kadhalika atatka ayatuna fadafina wa kadhalika al-yawma tunsa aka ayoyin mu suka zo maka kai wati da su kai banza da su wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma haka za a yi banza da kai a yau tashi alkiyama falamma nasu ma zakiru bihi lokacin da suka yi banza da abin da aka wa'azar da su da shi Allah ya ce an jannal ladina yanhauna an suq sai muka tsiratar da waɗanda suke hana wannan mummunan abu da suke aikatawa da sabon Allah na farautar kifi ranar asabar da aka hana su farauce shi wanda suka hana sai muka tserar da su ai ɗazumanci ba kuma mutane ne guda uku akwai masu safan Allah kamun kifi ranar da aka hana su akwai masu masu wa'azi akwai wanda suka ce a bari masu wa'azi waɗanda suka yi kamun kifi a wannan ranar hallakar da su aka Allah ya hallakar da su aka ce Allah ya ce faƙunna da hukuno ira da ɗarka su shi ne hallakar da su waɗanda suke masu wa'azi su Allah ya labarta cewa an jayyan labina ya hauna a su sai muka tseratar da waɗanda ke hana mummunan abu mun ji an tserar da wannan an hallakar da wannan wa akhadna alladhina zalamu bi adabin ba'isin aka kama waɗanda suka yi zalunci da mummunan azaba bima kanu yafsukun saboda fita daga da'a Allah da su to in ya zama da wannan an tserar da su wannan an hallakar da su waɗanda suka ce lima ta'abuna qauman illahu likuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida ila labarin saki wanda suka tafi kane su ba Allah shi ya san yadda zai yi da su ba ko ya halakar da su ko ya azabtar da su azaba mai tsanani su ina labarin su al-imam al-qurtubi yana hakaitowa daga ibnu abbas al-ikrima daga ibnu abbas cewa ya tambayi ibn Abbas ya riba ya ce waɗanda suke yin suka yi shiru suka ce mi yasa ake masa wa'azi ina labarin su an halakar da su ko ba halakar da su ba Abdullahi ibn Abbas ya ce bisa ne ya ce don me ba ka sani ba alhali Allah maɗaukacin sarki ya ce wa a harnar labinan zalam muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da mummunan azaba kenan waɗanda suka yi zalunci su Allah maɗaukacin sarki ya kama da laifi wannan aya da ba talhisi ne kaman tafsiri ne na aya ta suratul baqara wanda Allah madaukakin sarki yace wala kad alimtum alladhi ta'tadu minkum fi sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khasiin waja'alnaha akalan lima bayna yadayha wama khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت kun san wadanda suka yi rinka yin ta'adda na saba ma Allah a ranar asabar fa kulla lahum kunu qiradatan khasqin sai muka ce musu ku zamo birwai abin wulakantawa kenan Allah ya ba da labarin ga wanda ya halaka wannan kuma su ba su yi laifi ba balle Allah ya azabtar da su kuma ba su yi abin yabo ba saboda ba su hana ba shi yasa shari'a dai Allah madaukakin sarki shuru bai ambata su ba wannan shine malaman tafsiri suke rajjahawa cewa waɗannan waɗanda ba su yi komai ba Allah madaukakin sarki bai halakar da su ba wasu malaman suna cewa tunda aka yi shiru aka ce an jaina alladhina yanhauna an su muka tsiratar da waɗanda suke hana mummunan abu to mafhumul mukhalafa yana nuna alladhina lam yanhau an su'i ma anjaynahu kenan wanda ba su yi hani da mummunan abu ba ba mu tsiratar da su ba wannan shine mafhumul mukhalafa yake nuna to amma mafhumul mukhalafa wani lokaci akwai azar wanda suke sa a rajjaha wani abu ba abin da shi wannan mafhumu din ya bada ba kidan nan da Allah madaukakin sarki ya nuna mamu ya tsere kaddaki wanda suke hari daga mummuna kuma wannan shine shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in ya zama da mutane sun tashi suna wani mummunan abu dole ne su samu a hana su in ba a hana su ba to mugun abin in ya zo yana haɗe duka daga wannan ba wajihi ne ga wanda suka ce su ma sun shiga cikin hannaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce misalin waɗanda suke kan biyayya ga Allah da waɗanda suke keta alfarma ta addini suke kita abinda Allah ya hana su yi wanda ya sa a yi su ki in ya zama da ana tare da su gaba daya ba tare da an kama hannunsu ba to annabi ya ce kawai mutane da suke cikin jirgin ruwa guda jirgin ruwan kuma yana da ƙasa da sama ‘yan ƙasa wanda suke ƙasa daman ne ba huda za a jirgin ruwa ba ka san da ruwa ka kasu cikin jirgin ruwa to an gaba kenan ba huda za a yi kasa ba su iya samu ruwa su masu in suna su kenan dole sai sun tako sun yi sama sannan su iya ganin ruwan su ɗebo in wani amfani da su wannan ruwa su to in suka gaji da takawa sama su ɗebo ruwan annabi ya ce sai shawara ta banza ta zo musu cewa maimakon muna tsallaka ‘yan uwanmu ta sama, to mu ɗan yi huda mana daga ƙasa ba sai mun taka mun je mun gano inda ruwa suka ba mai mu. Annabi ya ce, misalin waɗanda ke umarni da kyautawa da hana mummuna, misalin su waɗanda ke gida na ƙasa da wanda ke gida na sama. Lokacin da suka yanke shawarar cewa za su yi huda ƙasar ruwa su rinka shigowa, annabi ya ce, in suka hana su wannan huda dukkan su za su tsira amma da za su bar su su ki hana su wannan huda to in ka aka huda jirgin ruwa ruwa suna shigowa cikin jirgin ruwa in suka tashi hallaka da 'yan ƙasan da 'yan saman duka hallaka su wannan yana nuna maka umarni da kyaukyawa da hani da mummuna lokacin da aka kawo aya ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yaghurrukum man dhalla idha hadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya ku wadanda kuka yi imani alaykum anfusakum ku lizimci kawunan la yaghurrukum man dhalla idha hadaytum wanda ya bace bace wanda ya yi ba ta cutar da ku in ku kun shirya kenan wannan yana nuna ku yi zaman ku kakku yi umarni da kyaukyawa ku hana mummuna abubakar radiyallahu anhu ya ce kuna karanta wannan ayoyi amma ba ku fahimta su ilimin da ya kamata a fahimce su sahabbai sun suka ga yadda ayoyi ke sabka sun fi mu sanin tafsiri da alqur'ani ya ce kuna karanta ayoyin amma ma'ana ayoyin tana fakuwa gare annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi umarni da kyautawa ku hana mummuna lokacin da kuka yi wannan shine la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum amma mutum yayi kwance ya yin umarni ga mummuna da yake yi to in bala'i ya zo zai hallaka mutanen gaba ɗaya ne da masu sabon Allah da wanda suka ki hana su wannan sabon Allah za a hallaka gaba ɗaya sannan Allah madaukakin sarki ya tada mutane akan niyoyinsu kamar yadda wani hadisi ya tabbatar أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس كرام بعذاب حتى نافعين بعذاب بيس بعذاب بئيس كنا ممونا عذاب بما كانوا يفسقون Allah ce falamma adau amma wa anhu yayin da suka yi kangara da wanda aka hade su قلنا لهم زي ما كتي مسو كونوا قردة الخسيس كزمو بروي wanda suke abin wulakantarwa abin nisantarwa daga rahama Allah yana ka ce ihsa kare ne ake kora da ƙarfana ka yi nisa tare da kana wulakantacce haka Allah zai ce mai ‘yan wuta ihsa ofiha wala tukallimoni ko yi nisa cikin wutan nan tare da wulakanci irin yadda ake kora kare aka ake kora ku suka ce Allah yana magana kan wani Isra'ila cewa ya maida su waje alamin humul qiradata wal khanazira wa abada taqut kenan aka sanya masu samarin aka maida su gurwai wanda suke lattijawansu da tsofin aka maida su alhanzir aka mai da su aladdai kulla lahum kunu qiradatan khasiin muka ce ku kasance qiradatan khasiin birwai wanda suke kaskantattu wulakantattu anan dai lokaci ya riga ya kare sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai kama na taƙi na sau da Allah hadinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين